أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nari da zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha hudu ga watan juma da tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan biyu miladiya 2019 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna alwabilu sayyid wa rafi'ul kalimu tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam shaykhul islam abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na nawa darasin mu na 112 wanda muna cikin fasli na 17 wanda yake ambatan addu'o'i da afkar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da musulmi yayin da yake cikin wata damuwa ko yake cikin wani bacin rai ko wani abu na tsanani ya same shi abinda ya kamata ya fada domin neman agaji daga Allah subhanahu wata'ala ta'ala domin neman Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga cikin damuwarsa a darasin da ya gabata mun karanta hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne tabbatacce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم sannan mun karanta hadisin anas wanda yana cikin jami'ar tirmidhi shi ma hadisi ne tabbatacce da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga wata damuwa yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wanda shi ma hadisi ne ingantacce sannan mun karanta hadisin abu huraira wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani abu ya dame shi to yakan daga kansa sama ce subhanallahi alazim idan ya yi addu'a ya tsananta wajen addu'a yakan ce ya hayu ya kayo ce wani hadisi bai tabbata ba hadisi ne mai rauni a cikinsa akwai wani mutum da ake kira ibrahim ibn fadl da malamai suka yi ittifaki wajen raunana shi hadisi na gaba shine hadisin da imam abu dawud ya rawaito a cikin as-sunan daga abu bakra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makrubi allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat aynin wa aslih li sha'ni kullah la ilaha illa ant ya zo cikin sunan abi dawud daga abu bakra أبو بكر نفي بن الحارث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي دعوات المكروب الدؤوئم واندكي تكين داموا شين يجي اللهم رحمتك أرجو يا الله رحمك كأي نكي فاتا نكي فاتا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين kada ka bar ni da kaina gurgurdan kiftawar ido wa aslih li sha'ni kullah ka gyara mun sha'ani na gaba daya la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai wani hadisi kamar da yace nasa'i ya fitar da shi hakanan abu dawud ya fitar da shi hakanan nasa'i a cikin al'amal yawm wal layla dake cikin sunan al-kubra hakanan al-imam ahmad ya fitar da shi hakanan al-bukhari ya fitar da shi cikin al-adab al-mufrad ibnu abi shayba malamai da dama sun fitar da wannan hadisi ibnu hibban ya fitar da shi a cikin littafin sa da ya keɓance domin hadisai sahihai ibnu hajar ya ce hadisin hasan ne hadisin hasan ne cikin sanadinsa akwai wanda ake kira ja'far ibnu maimun wanda wasu daga cikin malamai sun raunana shi ibn hajar yana cewa saduqun ne yukhti saboda hadisin sa zai iya zama hasan da ghairihi musamman wani hadisi yana da hadisin da hadisan da suke karfafa sa saboda hadisi ne wanda yake a hasan wani hadisi yana da sabab hadisi ne dogo wanda abdurrahman ibn abubakra ya ji mahaifinsa abubakra nufai ibn al-harif yake cewa babana ji koyaushe da safe ina dubin karanta ɗai ɓangaren na hadisin a can a cikin addu'o'in safiya da yamma ce na ji ka koyaushe da safe idan ka tashi kakan faɗi cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant kana faɗar wannan har sau uku da safi ka faɗa da yamma sau uku tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbih sannan kuma naji ka kana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr la ilaha illa ant kuma kana faɗar su da safi da yamma a sau uku to shi ne abubakar yake cewa waɗannan kalmomi ne da na ji su sami'tu hunna sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna wa ana uhibbu an astanna bi sunnati sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana wannan addu'o'in kuma ni ina son in ga nayi koyi da sunnarsa sannan sai ce da shi wa sami'tuhu yaqulu da'awatul makrubi allahumma rahmataka arju hazwa gashi shi sannan kuma na ji shi yana faɗar cewa a shi'o'in wanda yake cikin damuwa haka ya zo da wannan lafazin da'awat da lafazin jam'i da'awatul makro addu'o'in wanda yake cikin damuwa saboda hadisin ya kunshi ya kunshi addu'o'i har wajen guda uku Allahumma rahmataka arju addu'a ce fala takilni ila nafsi tarfata aynin addu'a ce وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الدعاء sauraka in aka duba sai aka cewa addu'o'i ne daban-daban ko kuma addu'o'i ne guda uku shi yasa ce da'awatul makrub lafazin ibn hibban da'awatul makrub da da ifradi da'awatul makrub addu'ar wanda yake cikin damuwa wato yayi izina da cewa duka addu'a duka waɗannan addu'o'i uku a matsayin ɗaya suke inda a lokaci ɗaya ake faɗar su ko kuma ya kasance ya yi amfani da lafazin mufradi wato da'awatu bai ce da'awatu ba domin kalmar mufradi takan zo da ma'anar jinsi ta kunshi da addu'o'i duk da an ce a da'awa ana nufin addu'o'i wannan al-mufrad idza idza udifa sara lahu al-umum zama yana da ya daukar lafazin umumi sai zama addu'o'in ake nufi da kalmar da'awa akwai lafazin da ya zo da kalimatul makruh duk da yake nunawa al-makrub shine wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin damuwa damuwa ta rayuwa ta rashin lafiya ko ta rashin abinci ko ta shiga cikin wani tsanani ko wani tashin hankali duk dai wani abin da za ka ce da shi damuwa to ya shiga karkashin alkar ba ka mutu yana cikin wata damuwa to ga abin da zai fada domin Allah subhanahu wata'ala ya tallafa masa ya agaza masa ya tsami shi daga cikin wannan damuwa Allahumma rahmataka arju da Allah rahmarka kadai nake fata rahmataka arju an gabatar da rahma din don ya nuna maka cewa a gurinsa kadai yake neman wannan rahma daga ce iyyaka na'budu kai kadai nake bautawa wato ba ma bautawa kowa sai kai kuma kasancewar yana cikin wani hali na damuwa wani hali na matsatsi wani hali na bacin rai babu abin da yake bukata irin samun rahamar ubangiji rahamar ubangiji kuma a duniya ta yi lauci kowa da kowa wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ramar ubangiji ta yi lauci komai ta yi lauci kowa musamman a nan duniya babu wanda yake rasa ta saboda ka yana cikin wani hali da yana buƙatar ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara sa shi cikin wani rahamar da daman can yana cikinta amma yana roƙonsa ya ƙara shigar da shi cikin wani rahamar domin da rahamar sani zai yaye masa wannan damuwa rahama sifa ce ta ubangiji sifa ce daga cikin sifatun zat allah ya sifantu da rahama yana rahama ga wanda ya ga dama yana kuma lullube bayansa da rahamarsa Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmar kaɗai nake fata fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bar ni da kaina la takilni ila tatrukni kakka rabbuna ni ka kyale ni asalin alwikala shine ka sa wani yayi maka abu mai madadinka shine wikala shine ka cewa da wakilin wani ne ya bar shi ya je aikin da shi ya kamata yi la takilni ila nafsi kada ka kyale ni da kaina duk zama da ni ne zan jibinci al'amarin kaina da kaina cewa wannan duk aikin ka ne sauraka ba na san ubangiji ka cire hannunka daga cikin lamarina ƙarfata aini gwargwadon kiftawar ido gwargwadon kiftawar ido an dai san kifta ido motsin ido kada ka banni daidai da wato kiftawar ido ba tare da kana tare da ni ba domin ya barka da kanka to ya barka da jalli joga domin na farko nafsuka ajiza na farko nafsuka aduwun lak zuciyarka kanka akwai dan adam Allah ya halice shi da da san zuciya da san kai zai zuciyarsa za iya sa shi wani abin da ba shi ne shi ne ya kamata ba yana da tan shi ne ya dace ko ba shi ya dace ba yana da tan abin da zai iya kukuta ko ya tsira alhalin kuma aka san haka in yayi wannan abu zai halaka wataƙila ya bar abin da shine shine yafi maslaha gare shi shine tsira shine kubuta saboda bai sani ba saka ta nafs wato a'da aduwul insan ga tare da mutum amma kuma inna nafsa la'amaratun bisu to sannan kuma annafsu ajiza ba za ba komai za ka iya yi da kanka ba kuma komai ba sai tallafin ubangiji babu wani motsi da za ka yi sai da yardar Allah subhanahu wataala da agajinsa saboda ka in ya kyale ka da kanka to ka gama halaka wanda Allah ya rabu da shi ya kyale shi da kansa to ya ya halaka ce fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banni da kaina gwargwadon kiftawar ido wa aslih li sha'ni kullah ka gyara min dukkanin al'amarina wato bayan ya yi addu'a ta yana roƙon ramar ubangiji sannan ya roƙi ubangiji su bane wata'ala cewa ya saka masa hannu cikin dukkan lamarinsa sai kuma ya ƙara cewa asulih li sha'ani kullahu wannan umum ne ba da ta'min ne ba da tafsir al'am ba da khas ce kada ma zuciyarta ta kawo cewa akwai wani abu da zai ji baya bukatar ubangiji subhanahu wataala ya dafa masa to komai yana bukatar Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki kuma komai Allah subhanahu wataala shi zai gyara masa domin shi ya san abin da yake maslahar sa ya san abin da yake ba maslahar sa bace sannan sai ce la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan ya halarto da Allah subhanahu wataala a zuciyar shi kamar gashi ne yana ganin sa domin wannan yana taimakawa addu'ar bawa ta samu karbuwa yayin da ya yi ta da halarto da zuciya yayin ta da shuhudin kal da hudurin kal ya tattaro hankalinsa guri guda ya ji kamar cewa allah subhanahu wata'ala ne a gabansa yana ganinsa da idansa suke magana baki da baki yana ganinsa don wannan shi zai sa zuciya gaba ɗaya ta koma ga allah subhanahu wata'ala yasa sai ya rufe da la ilaha illa anta nuna cewa yana halarto da Allah subhanahu wataala lokacin da yake addu'a sannan kuma ya rufe da wannan kalma wacce take ita ce take daukan komai duk wani abin da zai yi idan ba tare ba tare da ya sadu da ya miƙa wuya ga wannan kalma ba to a banza yake yin sa dole ne sai ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin bauta domin shi ya isa shi ne mai yin abin da kowa ba zai iya yi ba shi ne mai bayarwa lokacin da kowa ya hana shi ne in ya hana babu mai bayarwa za ka shi ne duk yake da wannan ikon za ka shi kaɗai cancanta abauta masa haka wannan kalma ita ce take ɗaukan wato ginshikin da yake ɗaukan dukkan wani aiki da bawa na kuma ba wani abu da bawa zai tawassuli da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don karɓar addu'a su irin tauhidinsa irin imaninsa da Allah subhanahu wata'ala imaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala shi zai yi tawassuli da shi shine mafi girma abin da zaka tawassuli da shi zuwa karbar addu'a shi yasa zamu ga duk addu'o'in da muke ta karantawa da wahala kaga an yi addu'a an gama baka ga la ilaha illa anta ta shigo ba domin mai domin wannan shine mafi girman abin da ya samu bawa zai kama kafa da shi wajen Allah subhanahu wata'ala don biya masa bukata sauraka da ya fara da roƙon rahamar ubangiji sai kuma ya rufe da kalmar tauhidi wanda ita ce farko ita ce ƙarshe la ilaha illa anta wannan ita ma tana da cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyarwa bawa yayin da yake cikin damuwa ya yawaita fadarta ya yawaita karanta ta sai kuma yace wa fi sunani aidan an asma bint umais قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا يا آه رجل سنن ما لنا في سنن أبي داود آه دقى أسماء بنت أميس تكي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يأتي ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ألا أعلمك كلمات بنا قويدك كلمومي با تقولينهن عند الكرب لذلك لك فأرس لك تنداموا أو في الكرب كنا تنداموا الله الله ربي لا أشرك به شيئا ألا ألا شين أبنجينا وذن هذا قومي لشيبا wani hadisi kamar da ce abu dawud ya rawaito shi da sa'i ya rawaito shi shi amalu da yawon laila haka na ibn maja ya rawaito shi a hadisi ne da aka rawaito shi daga hilal maula umar ibn abdulaziz shi kuma daga abdullahi bin ja'far shi kuma daga mahaifiyarsa asma bintu umais abdullahi bin ja'far ibn abi talib kuma daga mahaifiyarsa asma bintu umais radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mata hadisin tabbatacce ne yana da ruwayoyi daban-daban bayan wannan ruwayar akwai ruwayar akwai akwai ruwayar fauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta wadda ta zo da wannan lafazin Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi sana koyar wayar aisha akwai wayar aisha radiyallahu ta'ala anha wanda tana cikin tana cikin sahih ibn hibban da al-mu'jam al-awsat na tabarani wanda cikin sanin tana da rauni amma dai in aka hada ta da wannan to za su karshe juna shi yasa ibn hajar a cikin nata'ijul afkar ya sa wayar haka ne Sheikh Nasiruddin Albani alaihi rahmatullah ya hassana wayar haka waya ce tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu abbas ya zo yadda ibnu abbas ya fito ta rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da cikin gida sai kama wato hannun kofar gida abin nan kofar kofar shiga gida sai yake cewa ya bani abdul muttalib hal fikum ahad min ghairikum ya bani abdul muttalib akwai wani tare da ku wanda baya daga cikin ku sai suka ce la illa ibnu ukhtina sai ɗaya daga cikin ɗan ƴar uwanmu sai annabi ce ibnu qaw ibnu ukhtil qawmi minhum shi ma yana cikin ku shi ma dan uwa ne to shine sai yake cewa idan wani abu ya same ku idza asabakum hammun aw ghammun aw la'wa aw shidda فقولوا الله ربنا لا شريك له Allahu rabbuna la sharika la la sharika la idan wani abu ya same ku na tsanani ko damuwa to ku ce ya Allah shine ubangiji mu ba shi da abokin tarayya haka ne yake a lafazin hadisin Aisha shi ma ce idza asaba ahadakum hammun aw la'wa falyakun Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a idan wani abu na damuwa ko na tashin hankali ya samu ɗayanku to rika faɗar wannan kalma Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah shine ubangiji na ba zan hada komai da shi ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa wa Asma bint Umais da an sani Asma bint Umais farko ta auri ja'far ibn abi talib ce matarsa bayan rasuwarsa ta auri abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu bayan su tawo sayyidina ali to kudanta abdullahi ibn ja'far shi ya rawaito wannan hadisin daga wajenta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata ce ala uallimuki kalimatin taqulina hunna inda al-karbi aw fil karbi bana koya miki wasu kalmomi da zaki rika faɗa lokacin damuwa ko cikin damuwa ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa sahabbansa irin wannan shi bana koya maka abu kaza ba wala wa allimuka kalimatin eh lokacin hadisin abdullahi dan abbas كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك wannan uslubi ne na jan hankali don ya nuna masa mahimmanci abinda zai koya masa sha'ala u'allimuka kalimatin taqulina hunna inda al-karbi bana koyar da kai wasu kalmomi ba ana nufin al-kalimat huna ana nufin al-kalimat ash-shar'iyya da akwai al-kalimat al-qadariyya akwai al-kalimat ash-shar'iyya al-kalimat ash-shar'iyya wani abubuwa da wasu kalmomi ko wasu maganganu da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wanda za a roƙi Allah subhanahu wataala da su ko wanda suke kunshe da umarninsa da hannunsa waɗanda ana kira su kalima shari'a wani kalmomi ta ƙoli na hunna inda kalmi da ya faɗa su lokacin ke cikin damuwa allahu allahu rabbi la ushriku bihi shay'a allahu allahu lafazin har guda biyu allahu na farko mubtada ne allahu na biyu abin da ta'kidi ne abin da ta'kidi ne shi mubtada na biyu ne ana kawo shi don an karfafa magana a karfafa zance allahu allahu suka ce ya maimaita shi talazzuzan da zikirillah da ya ji daɗin wato don jin daɗin ambatan sunan allah subhanahu ta'ala sannan kuma maimaita wannan mubtada maimaita shi hasso biyu yana nuna ƙarfin magana yana ƙarfafa magana ne allahu mubtada al'awwal سنة الله مبتدا الثاني جاء به توكيدا للاول ربي شيني خبر الله الله ربي الله الله شيني ubangiji ya bude da sunan Allah domin shine shine sunan da yake na zati wanda dukkanin sunaye dukkan sunayen Allah suna koma gare shi saboda haka ake sifanta shi da sauran sunaye bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanir rahim sifa ce ta shi Allah din saboda Allah alamun ala zat kamar da suke cewa shine sunan zaci na ubangiji sannan sauran sunayensa gaba daya suna koma gare shi ce wallahu alimun hakim wallahu ghafurur rahim sai zama dukkan wasu suna da zasu zo sifofi ne na Allah shi shi yasa za ka ga dukkan sunayen Allah akan samu wasu sunaye da halittun da suka yi tarayya da su a cikin wannan sufi ba da kira wani rahim mai rahama da kanin mummuna rahima yana da rahama ga mummuna a kira mutum same saboda yana ci da allahu sami'an basira amma ba wanda za a kira shi allah sauka suna ne wanda ubangiji sauran su shi kaɗai ta shi shi kaɗai ta shi shi yasa ta shirkar mushrikai za su kirawo gumakansu da aliha amma su babu wani dukinsu da sunan shi allah haka suna ne da na ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bantar shi saboda haka sai bude addu'ar da shi da saboda duk wani abu zai koma kansa ne Allah tana mai mai tashi don ya karfafa batun karfafa addu'a Allahu Allahu sai ce rabbi wanda kalmar rabbi tana nufin ubangiji subhanahu wataala shine mahaliccinsa domin rububiyar ubangiji subhanahu wataala rububiyya ce iri biyu akwai rububiyya amma akwai rububiyya khassa rububiyya amma shine Allah subhanahu wataala shi ya halicci dukkan wani abin halitta shine khaliqul mawjudat kulliha duk wani abu da ka gani ubangiji ne ya halicce shi shine murabbil akwani kulliha bi ni'amihi al-batinati wadh-dhahira shi yake kuma renan waɗanda abubuwan da ya halitta tun daga ba su rai suka zama rayayyu sannan ba su ci da sha da kula da lafiyarsu kula da komai nasu duk wani abin da rayuwarsu take bukata shine mai musu shine mai azurtawa shine mai ba da lafiya shine mai karbi arziki shine mai ba da rashin lafiya duk abubuwa da ka sani aikin sani wannan ita ce rububiyya yanzu kuma rububiyya ce amma ta shafi kowa da komai akwai rububiya khassa rububiya khassa shine ubangiji subhanahu wataala ya reni bawansa da shiriya ya shi shiriya ya nuna masa hanyar daidai ya nuna masa hanyar gaskiya to wannan rububiya ce khassa musan da kalmar rabbu aka jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama rabbuka ko aka jingina ta ga wasu annabawa ko wasu salihai to rububiya ce khassa rububiya ce ta musamman ba wai ta gamammiya da kowa da kowa ba rubuya ce ta cewa ubangijin subhanahu wata'ala yana sane yana ganin inna rabbaka labil mirsad rabbaka labil mirsad to anan rububiyya ce ta kunshi rububiyya amma da da khassa da wato gamammiyar da ke bantacciyar ma'ana Allah subhanahu wata'ala shine ya mahalicci na shine mai kula da ni shine mai bani shine mai tarayya ta shine mai bani shiriya shine kin samu har ma nake ambatansa lokacin da nake cikin wannan hali saboda yayin da bawa ya ambaci Allah subhanahu wataala kuma ya kira shi da sunan ar-rabb yana bi kauya ne gare shi cewa shi ba shi da ba shi da wani katabus ya yarda cewa ba babu wani abu da zai iya yi wa kansa sai abinda Allah subhanahu wataala ya yi shi saboda haka akwai istislam rububiyyatillah ce Allahu Allahu rabbi haka ina a hannunka ya ubangiji sai da kai da ni la ushriku bihi shay'a bana hada komai da shi wannan yana komawa zuwa ga tauhidul ibada ce tauhidul rububiyya wannan tauhidul ibada duk sanda tauhidul rububiyya yazo to yana nuna cewa bawa in har ya yarda da tauhidul rububiyya cewa Allah subhanahu wataala shine yayi shi shi ya bashi shi shi ya shi yake hanawa shi ya samar da shi daga babu komai nashi ne shi ya yi sama ya yi ƙasa ya yi ruwa ya yi itatuwa ya yi tsirrai ya yi ƙwari ya yi komai mutum bawa ya yarda da wannan to sai ya yarda cewa allah subhanahu ta'ala kaɗai ya kamata ya bautawa kada ya yarda kuma wani abu ya taso ya je yana laliban abin da babu wanda zai iya masa shi sai allah gurin wani to in haka ya warware wancan itikadi nashi na na tauhidin rububiyya shi yasa Allah subhanahu wataala yake nuna wa kafirai cewa suna yin duka da walwala wa in sa'altu man khalaqa samawati wal ardi qulun Allah ku ce waye halitta sama waye halitta kasa su ce Allah kuma kuma sai su bauta wa wani ba shi ai ya kamata tunda sun yarda cewa shi yayi su yake ba su yake hana su ya kamata su bauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah subhanahu wataala ya kira su su bauta masa sai musu hujja da tauhidi rububiyya ta su shi yayi muku sama yayi muku kasa ya saukar muku da ruwa ya fitar muku da tsirrai shi yayi muku waɗannan abubuwa fala tajalu lillahi andada to dan me za ku rika sawa Allah kishi mu tunda shi yayi waɗannan manya manyan abubuwa kuma sai ku je kuna neman wani abu abun wani ba shi ba ya Allahu Allahu rabbi tunda kai da shi ne ubuntu la ushriku bihi shay'a musamman ma irin wannan yanayi yayin da mutum ya shiga cikin wata damuwa cikin wani ɓacin rai cikin wani kunci to a lokacin shaidan yakan so ya yi zabarinsa da wuri zai ta lallaɓowa ta kawo masa wasu abubuwa don kofa ce ta ya fada cikin shirka muna ga da yawa ko da yawa za gan shi miƙe amma kuma da ya zarar ya ya shiga cikin wani wani hali sai kaga kuma ana zuwa masa da wasu batutuwa sai kaga yana yin karba ce wannan abu akwai wani yana nan malami haka za a ce boka ne ce mama yana malami aikinsa kamar yankan wuka to shi kenan tun yana ɗan dattagewa sai kuma ce to wani mu je mu gani ne zai yi mun shi kenan kofar shi ɗaya fara samun hanya sau da haka damuwa wata hanya ce ta shaidan ya ga mutum cikin damuwa ya amfani da ita wajen ya yi ƙoƙarin jan shi zuwa ga halaka shi yasa a nan bawa bayan ya yarda cewa ubangiji shi ne a rabu komai da komai nashi ne sai sauri kuma sai ya ƙara sallama wa ubangiji cewa to fa ba zai yarda da shirka duk wani abu wurinsa kawai zai nema shi zai yi masa ganin damansa ne ya yi masa ganin damansa ne kuma ya bashi a haka domin shi ya san hikimar da ta sa yi masa wannan haka ya fara da rububiyya sannan kuma ya rufe da tauhidul uluhiyya tauhidu tauhidullahi bil ibada ta ba zai hada komai da shi ba a cikin littafin tabaqat ulama ifritiya na abu al-arab muhammad ibn ahmad at-tamimi cikin littafin sa tarjamar wani rawi da ake kira abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriti ɗaya daga cikin marwaita hadisi tuwan masar ne kuma malamin hadisi ne kuma alkali ne da cewa yana da rauni ibn hajar ya sifanta shi da shekul islam al'imam al-kudwa ce ala so ihifri yana da rauni a wajen hadisi amma kuma shugaba ne malami ne abin koyi ne shekul islam ne ce in aka ce rawi yana da rauni a wancan lokacin a yanzu ne to ba ta masa irin mu in ada ne ya yi ba a magana wani muna wato karkace ne wani to idan zahabi a ƙarni na bakwai na takwas yana cewa mai rauni a wancan zamanin shi ne babban yamshakin malami a zamanin su kuma ina a zamanin shi a zamanin sai na bakwai wanda kaji ana cewa mai rauni a wancan lokaci ya ce a karnin su karnin su fasu ne karnin su ibn taymiya ya ce to wancan da ake cewa mai rauni a zamanin su duk sai ne su zai kasashen sa to kuma aka gangaro aka zo nan a yi ba magana an ce da ido ɗaya a garin makafi sarki ne to shi wani abdurrahman ibn siyar ibn an'am al-afriki ana ga karanta a ga yana ta yana da ruwayoyi da yawa ya ji hadisai daga wasu daga cikin tabi'ai ɗalibi ne na tabi'ai karata 156 ya rasu tun ne wanda yake tsayayye mai faɗar gaskiya kai sanda sanda wani daga cikin gwamnonin safa da jafar mansur ya zalince shi a masa sai ya zo ya zo sham domin ya kawo kukansa shiga abin da aka yi masa yana zuwa ya ga abubuwan kuma da ake a fada sai ke cewa ni na baro na taho in kafu kan zalunci sai na ga daga inda yake fitowa sai na ga daga inda yake fita nan dai ya so ya cutar da shi shi kuma daga ba dai ya haƙura to shi wani abdurrahman ibn ziyad ibn an'am lokaci rumawa sun taɓa kama shi rumawa sun taɓa kama shi suka kai shi constantiniya constantinople ita ce istanbul cikin taiki in lokacin ita ce hedikwatar daular su a kama shi aka ji aka tsare su shi da wasu da yawa suka fada cikin fursunonin yaki aka ji aka kulle su to sai daidai lokacin idi ya yi lokacin kirsimeti mai kiristoci kirsimeti ya yi kirsimeti da rasu kirsimeti ne waɗancan ɗauraru a aika musu abin shaye-shaye na sanyi shari da wari ba kai musu tun da rana ana murna sauraka kuma wannan alherin da shafe su sauraka sarki zalimin sarki ya sa aka kai aka kai musu wannan kayan shaye-shaye sai wata daga cikin matan sarki tana da wato tana da shiga wajen sarki mutuka da gaske yana ji da ita sai labari ya je mata cewa gashi can sarki ya aika wa musulmi kayan shaye-shaye na sanyi da na zafi masu ɗumi da masu saura ka sai ran ta ɓaci sai ta fito ta kikita kayan jikinta da iya da kayan jikinta ta hargitsa gashin kanta ta shafa bakin gawayi a fuskarta ta zo tana ihu tana cewa waɗannan musulmi waɗannan laraba waɗanda suka kashe mijina suka kashe mun dana suka kashe mun ɗan'uwana su ne za ka yi ma wannan karamci za ka je ka aika musu abin da saboda haka shi ma sai ka sata ta caji a fito masa da su ya ka fito masa da su aka yi masa layi biyu ya yi rantsuwa da cross da ya irin abin nan haka rantsi saboda haka ya ce ya kirawo mai saran kai ya rika bin su yana ana sare musu kansa da yawa kafin a zo kan shi wannan malami abdurrahman ibn ziyad ibn anhu sai ya buɗi baki sai ya ce Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a sai rika faɗar wannan kalma can zalimin sarki sai ga yana motsa baki yana wata sai ce a kira wancan malamin a kira shi ce kai me kake faɗa ne sai ya gaya masa ake ga abin da yake fada Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a sarki yace eh wannan Isa ya koyar da mu a cikin injila saboda haka a sake su a dalilin wanda duk aka sake su aka sanar musu zahabi ya kawo kisar a takaice amma a cikin tabakat ulama ifriqiya na abu al-arab muhammad ibn ahmad at-tamimi ya kawo ta cikakkiya sauraka irin wannan sanda mutum zai faɗa bai san ta ina taimakon zai zuwa da zai zo wajen a tausaya masa wani abu ne allah zai shi dai kawai faɗa kuma ya ba da ya rusa kansa cewa allah zai masa wani abu shi ne ce wa fi riwayatin annaha tuqalu sab'a marrat wafi riwayatin a cikin wata riwaya ana faɗar ta sau bakwai wannan a yadda ya kawo ta a haka za ka ɗauka kamar ta a cikin sunan abi dawud ɗin tun da cewa wafi sunan yana da sunan abi dawud ce wafi riwayatin za a ɗauka a cikin ruwayoyin ibnu abi dawud ɗin wanda kuma ba haka ba ne wannan riwayar ishaq ibnu rahoya a cikin littafin sa al-musnad da nasa'i cikin amal yawm wal layla da qabarani a cikin kitabud du'a su suka fitar da ita daga Umar ibn Abdul Aziz daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan zaka yana da rauni hadisi yana da rauni ita wannan ruwaya tana da rauni ita wannan ta sab'an ba mai na farko ba ta cikin sunan Abi Dawud asali Ibn Taymiyyah a cikin al-Asl haka ya kawo asali a cikin kalimar tayyib na Ibn Taymiyyah haka yadda ka ga siyakin haka to ibn qayyim asali kamar da muka faɗa muka ta faɗa ya dauko littafin malamin sa ne ya ƙara ya ƙara buɗa shi to abubuwan da yake cikin littafin malamin sa al-kalim at-tayyib ya basu yadda yake sai ƙara nashi akai to haka in an samu kuskure a can za a same shi za a resha za a same shi a a adadi ya ƙara hadisai da yawa ita wancan alkalimu tsayib ɗan ƙarami ne wannan kuma ka gan shi ya yi wajen o eh akwai ruwa da ta zo talata babba da ita ma tana da rauni tana da rauni sosai ruwa da ta zo sau uku tana da rauni saboda haka mutum yi ta faɗa ba iyaka tana cikin wani hali ka tsaya uku sai rika kai iya iya iya ويروى ثلاث مرات لكنها ضعيفة جدا كويتا أتكن أتكن تاريخ تاريخ تاريخ دمشق لابن عساكر akwai ta cikin kitabun du'a na tabarani amma tana da rauni sosai Allah Allah to me kenan da za ka yi irabinsa adu'ullaha adu'ullaha zama eh eh a wannan mai buga wanda ya sa maka wasalin ai ba ba wai shi adabi ne wasalin ba mai buga wanda ya sa wasalin in ka ce allaha allaha sai dai ka bice za mu yi tawil mu ce ai adu'ullaha adu'ullaha rabbi amma amma mubtada ai jumla ismiya ta fi karfi ta fi subut tana tadullu ala subut allahu allahu mu ce allahu mubtada ne rabbi shine khabar Allahu na biyu mubtada ne asali sai yasa na ma irabun sa dan kada wannan Allah Allah din shi wannan la ushriku bihi shay'an haka yace khabar ne na biyu khabar ne na biyu asali ne وفي رواية الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له cikin turbidi hadisi ne dogo yana da ruwa yana da abin da malamai da yawa sun rubuto shi Imam Ahmad tirmidhi ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi nasa'i ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi mutawwalan al-hakim ya rawaito shi a cikin musnad a cikin musadrak hadisi ne tabbatacce sahihi Abdurrahman ibn Sa'ad asali hadisin Ibrahim ibn Muhammad ibn Sa'ad an abihi an jaddihi Sa'ad ibn Abi Waqqas qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت الدؤر ما أبو تنكيبي شيني النبي يونس إذ يين دعا يي الدؤر وهو في بطن الحوت ينا تنكيبي لا إله إلا أنت يتي باب أبو موتار بسكياسي كي سبحانك فالكيا تبت جريك إني كنت من الظالمين لليلنا تبت لكسكين الظالمين nabi ce lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat babu wani abin da musulmi zai addu'a da ita wannan addu'a babu wani babu wani musulmi da zai addu'a da wannan addu'a cikin wani abu illa tujiba lahu fati an ansa masa wa fi riwayatin lahu a wata riwayar ta Tirmidhi inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa farraja Allahu anhu annabi ya ce lalle ne na san wata kalma da babu wanda ke cikin damuwa da zai faɗe ta face Allah ya yaye masa kalimatu akhi yunus alayhi salam kalimatu akhi yunus alayhi salam tace kalmar dan uwa na yunus alayhi salam wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi hadisin ya gabata mun karanta shi ba Imam Ahmad ya rawaito shi da tsawonsa da sababinsa sa'ad ibn abi waqqas yake cewa wata rana ya wuce Uthman ibn Affan a masallaci sai ya yi masa sallama yace fa sallamtu alaihi fa mala'a aynayhi minni thumma lam yurd alayhi salam ne masa sallama ya daga kai ya kalle ni sosai amma ba ci bai bai mun da ansa ba saboda haka sa'ad ibn abi waqqas ce sai na tafi wajen Umar ibn al-Khattab wanda shine amirul mu'minin shine sarkin mu'mini a lokacin lokacin khilafan cikin sani sai na tafi wajen sa sai ya amirul mu'minin a hadatha fil islam shay a hadatha fil islam shay marratayn ce ya sarkin mu'mini akwai wani sabon abu ne da ya zo a musulunci ya sake tambaye sa ya sake mummuni wai akwai sabon wani abu ne da ya faru a musulunci ne sai na umar ya ce da shi la wa ma za ka menene kuma ya faru kai wani tambaya haka wani abu ya faru a abin me ya faru domin zai mamaki a matsayinsa da matsayin sai na usman a ce ya zo ya masa sallama yana masallaci kuma fa mala ainihi minni ba wai bai ganni ba sai da ya daga kai ya kalle ni muka yi ido biyu da shi sun bala mai rubuta ya ce ya rasulallah ya ce ya amiral mu'minin na wuce sai na usman a masallaci na masa sallama ya daga kai mun yi ido biyu da shi ya kalle ni amma ko bai ganni da sallama haka to ko wani hukunci ne zo sabo nan an yi wa mutum sallama kai an sako ni ban san shi ba sau sai na umar ya ce to aji a kirawo sai na usman aka ji aka kira sai na usman sai na umar ya tambaye shi ce yaya ma mana aka an ta kuna ragatta ala afirka salam me ya hana ka mai da waɗannan sallama ya maka sallama ka gan shi amma ka ƙyansa masa sai na usman ya ce ba yi haka ba ma fa'altu ni da yi haka ba sa'ad ibn abi qasa ya ce bala fa'alta kai mana ka ganda na ganka kuma ka an samu ba fa halafa usman ya rantse da Allah shi fa ba yi ba sa'ad ibn abi qasa ya rantse da Allah ya ce wallahi an yi kaga dai ba wanda sai na umar zai karyata ne wanda ya rantsi wanda ya rantsi can sai sai na usman sai tuna su ce kwarai astagfirullah wa atubu ilayhi ce tabbas an yi haka yace a lokacin da ka yi ina tuna wata magana ce da nace daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ta wata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalimatan sami'tu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma tadhakkartuha illa ghashiyatni ila gashiyar kalbi wasu basar da shawa duk sanda na tuna maganar sai wani abu ya rufe min ido na rufe min zuciya ga shi idan yana gani amma kuma hankalin ba ita na tuna sauraka lokacin da kake yin abin ni ka wuce amma ba san ka wuce ba sai yanzu kwakwalwa ta take ina nuna cewa yana faɗar haka sai sa'ad ibn abi waqqas yace ni na santa ala unabbiuka biha mana ga ya maka ita ba na san me kake tunani ci kalma ce shi Usman ibn Affan a shi sa'ad ibn abi waqqas yace wata rana muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara awwala da'wa sai wata wata addu'a fara cewa zai faɗa mana wata addu'a zai gaya mana wata addu'a fa ja'ahu a'rabiyun fa shaghalahu sai wani bakauye yazo kawai sai shigaltar da shi da wasu mutane kuma kauye ba lalle yana da rarrabe irin sako ba don samu annabi yana magana za su shiru har sai ya kai matsaya sannan su taso yana da kauye bai samu wannan tarbiyyar ba haka yana zuwa kawai sai katse annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sai ga masa wata addu'a sai kawai ya shigo da magana sai kuma irin wannan kasani a gaya masa ya kara kutar kowa wata a gaya masa ya yake hana kowa mai abin su dai suka yi shuru suka kyale shi aka gama annabi ya tashi kama ya zai tafiya ya ce ga addu'a zai bayar ko bai bayar ba shi ke da lokacin da ya tashi ya kama hanyar gida sa'ad ibn abi waqqas ya ce sai na bi bayansa na bi bayansa sai na ji tsoron ya shiga gida fara fadarabtu bi qadamai al-ard sai na daga buga kafata a ƙasa irin taka da ƙarfi jib jib jib saboda jiyo ne wanda shi kirna maka annabi sallallahu alaihi a in ba a sallah ne aka kera gari na bayan sa amma ba wajen sallah da wannan masu wayanin wata wajen da na gani na bayan ka daga banka na daban ka na wajen da wannan tasiriyoyi ne ya ce fadarabtu bi adai bi qadami sai na dinka jib jib saboda sai ji tafiya ta sai ya waiwayo sai ce aba sai ce man hada abu ishaq alkunya sa'id ibn abi waqqas ce waye wannan abu ishaq ne sai ce da shi ce ma ka me ya faru wani abu ne sai ce ya rasulullah ka fara magana ce amuru da'awa sai kuma wani ba kawai da janye ka da surutu har ma ka tashi ba ka faɗa mana ita ba sai annabi ya ce da shi da'awatu dhinnun إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له ita ce wannan shi ne a nan sa'ad ibn abi waqqas sai warware wa usman damuwar da yake ciki kaga in Allah ya zo ya so abu hayya alahu sababa da Allah ya so usman ya fita daga wannan damuwa duk sanda ya ci da wannan kissa ga wata rana sun zaura tare da annabi sallallahu ya koro magana zai gaya musu wani abu wani ya zo ya dauke masa hankali har ya tafi bai gaya musu bai zuga shi ya koma ga Allah sai su ji maganar nan ba abin ya da taga masa harshe bai annabi yake so gaya musu bai gaya musu saura ka lokacin da hakan ya tuno to gaba ɗaya sai fita daga cikin hayyacinsa la taghasha illa ghashiyat basari wa qalbi dishawa gaba ɗaya sai ga ga idan sai tar amma kuma ba baya tare da ba haushe da cewa ba ido da ke gani ba to shi shi sa ibn abi waqas ya ka sun hada ido ya gan shi kuma yayi sallama da ya gan shi kaga da daukar ko alko wani abu wannan ta sa masa damuwa ke rayuwar su ba irin ta mu bace damu ne kawai sai dai a ta ita su su ka ta mutum nan Allah ya kula da wani sai ta sai sauri ya je kai kukansa da ya zo sai ya kasar masa da uzuri tun da wani abu da ya gani sau ɗaya sau biyu sau uku wani abu da ya faru sau ɗaya shi bai ba san yayi ba sai daga baya ƙurarsa take dawowa tunanin sai ke ba sai tuna aikuwa ya gani ya wuce shi kuma sai ya zama da cikin sanadiyar wannan kasa da zama da irin rikicin shi ne ya samu abin da yake nema to shine sai sa'ad ibn abi waqas yace wannan wato wannan yana cewa sa'ad ibn abi waqas yana tuna lokacin da ake zaune kuma ya san nan kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita da awwal da'awa to wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'awatu jinnun jinnun shine Annabi Yusuf wa zannun idhaba مغاضبا فظن ان لا نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين lokacin da yi wa mutanensa da'awa mutanensa mutanen mutaakkariya da ake kira ninawa a cikin yankin mausin cikin ƙasar iraki haka ya yi ta musu wa'azi ya yi ta musu wa'azi amma suka jin kiransa ɗaura ka sai fushi sai ya fita ba su da haɓar mubazin ba zan da allah na fadira alai yadda cikewa ba za mu ba za mu masa wata hukuma ba to ba za mu wani takura masa kamar ba za mu kama shi da laifi ba haka yi tsammani haka yi je tsabaka irin fulkin mashhur je ya shiga cikin wani makararren jirgi na ruwa cika shi da mutane da kaya tsoraka ya zo ya tsaro a cikin ciki haka jirgi aka fara tafiya ya fara rawa zai nutse ceto an yi an yi obarin dole a rage a rage fasinja da an so zalunci sai a duba aka karfi ba aka rina sai a yi to amma sai aka ce to a yi ƙura'a wanda ƙura'a ta faɗa a kansa kawai shi za a shi za a je faruwa ba sa hama ba ka da mirar buhari wadda haka yana yana buga ƙura'a ka da mirar buhari sai ga shi aka ci shi aka cinye haka ba da zai yi mutanen abin nan an cinye shi ba magana da ce ya yi magudu ko da falta gama hulhutu wa hulhutu sai ya ka jefa shi ana jefa shi sai a bakin kifi kifi ya haɗe shi kalmar ɗin ta gama yana cewa irin haɗewa ne su kutum gaba ɗaya cinye shi wasu masu ce ba shi wani kifin da ya cinye shi wani kifi ma shi ma zo ya cinye wancan shi ne ba na dafin zulumat wasu ce zulumat ana nufin zulumatin bahar da zulumatin laiwa zulumatin kafin da duk wanda ake magana da fan shi ruwan da rukun dare da duhun cikin wasu ka ce ana nufin duhun ruwa da duhun cikin kifin farko da duhun cikin Allah dai bai faɗi wanne ne daga ciki ba yanzu ce bai turma haka ya haɗiye shi ya haɗiye shi Allah ce falaula annahu kana min al-musabbihin da labitha fi batnihi ila yawm al-ba'th ke ba dan yana cikin masu bayi masu tasbihi yawan yawan ambatan Allah wannan shine lafazin alqur'ani yana daga ciki kana min al-musabbihin ana cewa tun ka ba maka mutumin kirki ne bawan Allah ne yawan tasbihi ko su ruwayoyi da suka zo cin isra'iliya ne amma da ruwato su daga wasu daga cikin sahabbai kamar da abbas cewa kifin ya yi ƙasa da shi ya je can ƙasa ta bakwai sai ya ji can tsakoyi suna tasbihi wanda ya tuna masa tasbihi sai ya amma duk waɗannan ruwayoyi ne wanda ba su da ba su da wani yake tabbatar da su alƙur'ani cewa falaula annahu kana min al-musallin hada ya kasance cikin masu tasbihi ba sauraka a cikin kifin bai fasa tasbihi ba Allah ya tsare shi da haka gashi dai a cikin ruwa a cikin kifi amma kuma ubangiji subhanahu wataala ya bace da ransa ya kula da shi da wani wannan ma wata jiza ce ta kudura ce ta ubangiji wanda dan adam bai san bai taba ganin irin ta ba to ba dan wannan tasbihin da ya zan yana yawan ta yi ba la labitha fi batnihi ila yawm al-ba'th to da haka dai ta zama a cikin kifin har ranar kiyama فما كما فنبذناه بالعراء وهو سقيم ألا يكتب شبان يا فأنا وأنا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا فأنا شيك فنبذناه بالعراء لمك جيبه شكله وهو سقيم باشي لا في أبدون إذا رأيك عندك cikin magabata yana cewa sha'abi sha'abi an gaya masa cewa wasu suka ce ai ya zauna kwana 40 sha'abi ce a halu ibn sha'abi shurahbi da sha'abi ce a bai kwana 40 ba daga safiya ne zuwa dab da faduwar rana kifi ya yi hamma sai ya hamma cikin rana sai ya tisbi shi ne allah ya tafi barci kifi ya kudu shi waje wani barnahu bil'a ya kudu shi cikin sahara cikin kifi kai yau babu komai ko shi ko shi ba komai tun da kibi ya daɗe ya kayan jikinsa wai haka ya fito suka ce suna sifanta kamar kamar ɗan tsakon da aka ciccire wa abin da aka fizge masa gashi haka ya fito wa huwa saqim ki ba lafiya cikin rashin lafiya cikin wannan yanayi shine sai Allah ce fa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin sai muka fito masa da wata bishiya ta kabewa yanzu kabewa ce akwai kabewa a wani yanki da take yi itace yawanci kabewa mai tana tafiya ne a ƙasa to akwai kuma kabewa da take itace da cikin yankin na jiki cikin za su zama itace saura kaga an samu wasu abin da zai kwanta a ƙarƙashin samu inuwa sannan kuma zai iya ciwo zai iya wannan shine abin da Allah ya yi sannan kuma mai da shi zuwa mutanensa suka yi imani kuma Allah ya fitar da su don ita ce da'awar addu'ar da Allah ce babu wanda da ke cikin damuwa da zai roƙi Allah da ita face Allah ya ansa masa a wata riwaya ce inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa farada Allahu anhu na san wata kalmar da babu wani da ke cikin damuwa da zai faɗe ta face Allah ya yi masa ta ce kalimatu akhi Yunus kalmar ɗan uwana Yunus alaihi salam insha Allah lokaci na gaba karatu na gaba za mu tsara bayani akan wannan addu'a kafin mu je ta gaba sun da muka daidai Allah ya malada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh